ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ne mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna bakwai ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 17 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya allah subhanahu wa ta'ala cikin kaddarawarsa ya sake haɗa mu domin ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratul bakara wanda a jiya mun kai zuwa kan aya ta saba'in da uku haka ne ku? na? saba'in da uku ku? nan yawa saba'in da uku to insha Allah ta'ala za mu tashi kan ayata saba'in da hudu insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce sun makasar kulubukun min ba'a da zalik na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوةً وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Allah ta'ala ya ce bayan ya yi mana bayani a jiya akan abin da ya faru tsakanin annabi musa alaihi salatu wassalam da kuma banu isra'il bisa ga wannan kisa da suka yi da kuma yadda allah subhanahu wata'ala ya ba da umarni cewa tunda suna neman a bayyana musu wane ne ya yi wannan kisa allah ya umarce su da cewa su yanka saniya kuma muka ji irin tataɓurzan da aka yi da su da irin tambayoyin da suka yi ta yi na cewa a bayyana musu iri kaza a bayyana musu wace kala da tambayoyin da muka ji da kuma amsoshin da Allah subhanahu wata'ala ya dinga ba su ta hanyar annabi Musa alaihi salatu wassalam to bayan haka sai Allah ya ce sun maƙasar ƙulubukun min ba'di zalika Allah sai ya ce to bayan haka bayan duk wannan abun ya faru sai zukatanku suka ƙeƙashe suka bushe fahiyya kal hijara bushewar da zukatanku suka yi suka yi tauri kamar dutse au ashaddu qaswa ko ma suka fi dutse tauri wa inna min al hijarati Allah ya ce daga cikin duwatsu akwai lama yatafajjaru minhu al anhar akwai dutsen da koramu ke bubbukowa daga cikinsa wa inna minha daga cikin duwatsu akwai lama ya shaƙaƙo fa ya kuruju min hulma akwai dutsen da ke tsatsagewa ruwa yana fita daga jikinsa wa inna minha daga cikin duwatsu lama ya habitu min khashiyatillah akwai dutsen da yake gangarowa ya sauko daga sama saboda tsabar tsoron Allah wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun ta Allah ba mai rakkana ba bai kasance rakkananne ba game da abin da kuka kasance kuna aikatawa wannan ayar tana nuna mana kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani tana nuna mana cewa zukatar yahudawa zukatan yahudawa bayan abin da ya faru tsakaninsu da annabi musa da yadda suka samu cijiya da turjiya akan kin bin dokokin allah subhanahu wa ta'ala da irin taurin kan da suka yi allah ya nuna mana cewa bayan an gama haka to zukatansu kuma suka bushe zukatan suka ƙeƙashe sai suka koma kamar dutse koma ya fi dutse tauri a wannan wajen da Allah ya ce sun maƙasat ƙulubukun min ba'adi zalika fahiyya kal hijarati da ya kamata ya zama fahiyya kal hijarati wa ashaddu qaswa ne sai ce au ashaddu qaswa to aslan a larabci akan kawo au ko ya zama dan ana shakka akan ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ya ce ko kaza ko kuma kaza to shine anan sai aka ce fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa zukatanku suka bushe kaman dutse ko ma suka fi dutse bushewa to amma kaga anan Allah subhanahu wataala ba za ka jingina masa shakka ba ba za ka ce Allah yana kokonto shin bushewar zukatansu kaman dutse ne ko sun fi dutse bushewa ka domin shakka da kokonto sifa ce ta naƙasa wani sa ɗan adam ya siffanta da wannan saboda shi na ƙasashe ne ta kowace fuska amma Allah da yake kammalalle ne kamili ne ta kowace fuska to shi ba a jingina masa duk wata siffa ta naƙasa da haka kokonto ko shakka siffa ce ta naƙasa da haka bata dace da Allah ba bata dace da Allah ba to anan zai zama fahiyya kal hijarati aw ashaddu qaswa bi ma'anar wawu ne zai zo da ma'anar fahiyya kal hijarati wa ashaddu qaswa sai ya zama kamar dutse ya ma fi dutse bushewa kaga ya fi fitowa da ma'anar fili kamar sama da a ce ya zama kamar dutse ko ma ya fi dutse bushewa sai zama ya zama kamar dutse ya ma fi dutse bushewa kaga wannan akan yi amfani da shi don a ja hankalin mutum a nuna masa muhimmancin abin da ake faɗa masa a ce kaza ba kyau yana ma kai mutum wuta kaga akwai bambanci da a ce kaza ba kyau ko ma ya kai mutum wuta wannan suna da bambanci to shine Allah ya ce fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa Allah yakan yi amfani da irin wannan kamar yadda yace inna inda Allah yake cewa إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا wannan ayar ah, fasbir li hukmi rabbika wala tuti minhum athiman aw kafura ba wancan ba Allah ya ce fasbir li hukmi rabbika kayi haƙuri da hukuncin ubangijinka sai ce wala tuti minhum athiman kar ka yi biyayya ga mai sabon Allah a cikinsu au kafura ko mai kafirci to kaga anan zai zama wala tuti minhum athiman wa kafura ne da mai sabon Allah da mai kafulci to karka yi musu biyayya ka tsaya akan biyayya ma Allah shi kadai kamar yadda Allah yake bayani game da annabi Yunus alaihi salam yace wa arsalnahu ila mi'ati alfin وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون wa arsalnahu Allah yace mun aika shi ila mi'ati alfin zuwa ga mutanen da sun haura mutum dubu ɗari sai ce au yazidun ko ma sama da dubu ɗari to a nan sai malamai suka ce ma'anan au yazidun shine bal wa yazidun an aika shi zuwa ga mutum dubu ɗari har da ƙari to shine sai Allah ya ce au yazidun kaga in ka ce au dai zama dubu ɗari ko ma da ƙari amma in ka ɗauki ma'anan au da cewa ma'ana ne na yana bi ma'anar wawi ne to zai zama an aika shi ila mi'ati alfin bal wa yazidun an aika shi zuwa ga mutum dubu ɗari har ma da ƙari to wannan hatta larabawa suna amfani da irin wannan shine wani mawaƙi na cewa nalal khilafata aw kanat lahu qadra wane ya samu shugabanci ko kuma shugabancin ta zama masa kaddara to kaga anan sai ka ce nalal khilafata wa kanat lahu qadra ya dace da shugabancin kuma ya samu ta ma zama kaddara a gare shi amma kaddara masa cewa zai samu to shine a abul aswad addu'ali yake baita yake cewa uhibbu muhammadan hubban shadidan wa abbasan wa hamzata aw aliyan fa in yaku hubbuhum rushdan usibhu wa lastu bi mukhti'in in kana ghayya yace uhibbu muhammadan hubban shadidan ina son annabi muhammadu tsananin kauna ina tsananin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce wa abbasan ina kaunar baffansa abbas wa hamzata ina kaunar baffansa hamza sai ce au aliyan ko kuma ali dan abi talib kaga anan to ba za ka fassara da cewa ko aliyu ba zai zama wa abbasan wa hamzata wa aliyan ne ina kaunar annabi ina kaunar abbas ina kaunar hamza ina kuma kaunar ali bin abi talib to da gonan hatta larabawa a suna irin irin wannan aikin yace fa in yaku hubbuhum rushdan usibhu walastu bi walastu bi mukhdi'in in kana ghayyan in ya zama son su shiriya ne to na dace in kuma ya zama ba shiriya bace to kaga ai ban yi ganganci ba saboda ni abin da ya bayyana mun son sun shirya ne to kaga ba shakka yake yi ba kisa aka tambaye shi aka ce masa shakka kamar yadda imamul qurtubi ya kawo tafsirin sa aka tambaye shi bayan yayi wannan baitin aka ce shakka kai yace a'a bana shakka kawai na yi amfani ne da abin da Allah ya amfani da shi a cikin alkur'ani da yace wa inna au iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin yace wa inna au iyyakum ko dai ni mu ko kuma ku dole ɗaya daga cikin mu la'ala hudan ɗaya na kan shirya au fi dalalin mubin ko kuma ɗaya na kan ɓata to zai zama wa inna au iyyakum la'ala hudan wa fi dalalin mubin dole zai zama ɗaya daga cikin mu ko dai wannan na kan shirya ko yana kan ɓata ko wannan ɗaya na kan shirya dai ɗaya na kan yana kan ɓata to kaga anan ba kokonto mu ne yasa aka kawo au anan wajen ba to shi yasa Allah ya ce thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa sai Allah ya ce wa inna min al hijarati sannan ku sani daga cikin duwatsu lama yatafajjaru minhu al anhar akwai abinda akwai dutsen da ƙoramu idanun ruwa ke ɓuɓɓukowa daga jikinsa akwai dutsen da ruwa ke ɓulɓulowa daga jikinsa wa inna min ha lama ya shaƙaƙu fa ya ruju min hulma akwai dutsen da yake tsatsagewa ruwa yana fita daga jikinsa to malamai suka ce ainihi ya kamata ya zama wa inna min ha lama ya tashakkaku ne ya tashakkak akwai ta'u to sai aka shafe ta'unin aka shigar da shi cikin shin ɗin sai zama wa inna min ha lama ya shakkaku madadin ya tashakkaku ya zama wa inna min ha lama ya shakkaku fa ya huluju min hulma akwai daga cikin duwatsu waɗanda suke kyakkecewa yake faffashewa ruwa yana fitowa daga jikinsa wasu malamai sun karanta da wa inna min halama yayin shakku fa ya kuduji min hulma yana faffashewa sai ga ruwa yana wato ainihin yana fitowa da yana fitowa daga jikinsa sai ce wa inna min ha lallai kuma daga cikin duwatsu lama ya habibu min khashiyatillah akwai dutsen da yake gangarowa saboda tsoron Allah yana sama in tsoron Allah ya ratsa shi kawai sai farfashe fado ƙasa saboda tsoron Allah dutse wa inna minha lama yahbidu min khashyatillah kaga lama yahbidu yana saukowa kenan kamar yadda mun karanta a baya Allah ya ce ba annabi Adam da matarsa qul nahbitu minha jami'a Allah ce ku sauko daga aljanna to shine dutse lama ya habidu yana gangarowa daga sama min khashiyatillah saboda tsoron Allah saboda tsoron Allah to shine Allah madaukakin sarki dama yace law anzalna hadhal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Allah madaukakin sarki yace law anzalna hadhal qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah Allah yace inda mun saukar da wannan alqur'anin akan dutse ne da ma dutse muka saukar da wannan qur'anin la ra'aytahu khashi'an da kaga dutsen nan cikin kushu'i da tsoron Allah mutasaddian min khashyatillah da kaga wannan dutsen wato yana mai kaskantar da kai da ka gan shi yana mai risinawa min khashiyatillah saboda tsabaragen tsoron Allah ashe kenan wannan yana nuna mana wadda ake karanta masa ayoyin Allah ba sa ratsa zuciyarsa to ya gamu da summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa zuciyarsa ta fi dutse bushewa ta fi dutse tauri duwatsu su karan kansu suna tsoron Allah sama da yadda ɗan adam yake tsoron Allah Allah ya ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Allah ta'ala ya ce inna aradna al-amanata hakika mun bujirar da amana ta addini ala samawati wal ardi wal jibal Allah ya ce masama ga amana zan baki ki rike min addini na Allah ya ce ma ƙasa ga amana Allah ya ce ma duwatsu ga amana Allah sai ce fa abaina an yahmilaha sai suka ki karba suka ce a'a wa ashfaqna minha suka ji tsoron karban amanar Allah saboda suna tsoron cin amanar Allah da kuma tsoron azabar Allah sai Allah ya ce wa hamalaha al-insan mutum yana zuwa ce to menene ake ta magana akai ta an ba ma sama amana ta ki karba an ba ma ƙasa amana ta ki karba an ba ma duwatsu amana sun ki karba idan adam ya ce a bashi ne dauka wa hamalaha al-insan kaga abinda sama ta jiya mata nauyi ƙasa ya mata nauyi duwatsu suka jiya musu nauyi amma dan adam ya ce Allah a biko Allah ya ce innahu kana zaluman jahula dan adam akwai zalunci akwai jahilci kaga dan adam Allah bai ce mun bijirar masa ba sai ya ce a'a sama da ƙasa da duwatsu mun bijirar musu suka ki karba dan adam kuma sai ya karba sai ya dauka ita shi tun ba a bashi ba kaga wannan yana daga cikin abin da dan adam yake yi musamman abin da ya shafi amanar Allah na farko da amanar mutane wannan daukan amanar dan adam yayi shi ya biyo salsala har zuwa yanzu da zaka ga mutum ya san cewa bayi da qualities na ya jagoranci mutane amma zai roƙe su ya lallabe su ya bido hanyar da zai bidon su dauki amanar su su daura masa innahu kana zaluman jahula dan adam mai zaluntan kansa ne mai yawan jahilci ne inda ya san bala'i da girman masifan da ke cikin daukar wannan amanar da ba zai dauka ba ba zai dauka ba amma kaga sai mutum ya zo ya dauka a zo a ce za a rantsar da shi a bashi alkur'anin Allah ya yi rantsuwa ya rantse da ƙur'ani amma kuma ya saba abin da ya rantsuwa a kan shi ya saba abin da ya rantsuwa a kan shi wannan abin da yake tafiya kenan abin da yake tafiya kenan yanzu mutum zai rantsuwa da alkur'ani saboda yanzu galibi ko 'yan siyasa sun ɗauki rantsuwa da alkur'anin kamar ka ɗau constitution ka yi rantsuwa da shi saboda ba su san darajar ba su san me a cikin alkur'anin ba ba su san menene a cikin qur'anin ba amma kaga inda sun san menene a cikin alkur'anin da ba za su yi ba da ba za su yi ba a baka alkur'ani ka rantse da shi kuma ka zo da gangan da gangan bisa ga son zuciya ka fifita bukatar ka akan abin da ka yi rantsuwa da alkur'ani a kai mafi galib mafiya yawa waɗanda suke samun wannan matsayin darajar addini ake dubawa kamar mu yanzu nan a cikin jihar mu ta bauchi mu mun sani babu wani wanda ba musulmi ba da zai fito takarar gwamna a bauchi kuma ya kai labari duk wanda ya ci gwamna a bauchi albarkacin addinin musulunci ya ci duk wanda zai zama gwamna a cikin garin nan ya zama gwamna ne saboda musulunci inda babu musulunci ya san ba zai kai labari ba ta wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya ce akwai wasu mutum hudu da zai husuma da suran tashin kiyama wasu mutum uku ya ce daga ciki akwai mutumin da aka dubi girman allah aka yadda da shi ya yi ha'inci mutumin da aka ba shi amana saboda an dubi girman allah saboda an dubi allan da ya kira an dubi siffan addinin allah da ke jikinsa aka ba shi amana kuma ya ha'inci ya yi yaudara allah ya ce ni wannan mutumin ni da shi za mu yi husuma ran tashin kiyama wato in ba din ranar alkiyama Allah ya ce kowa abin da ke gabansa ya shafe shi ba sai ka ce akwai kallo sai ka ce akwai kallo amma dai akwai hisabi akwai hisabi akwai hisabi akwai hisabi yanzu duk wannan yanayi da ƙasa take ciki na'am ba ma shakka ko kokonto kuma kullum ma shine abin da muke kira cewa zunubban da muke yi suna cin abin da suka jefa mu a cikin wannan yanayi amma ina mai tabbatar mana da cewa wallahi ba wani cikin shugabannin kasar nan da zai shiga aljanna wallahi sai ya tsaya yi ma Allah bayani ta ina kasar nan ta shiga cikin wannan yanayi sai ya yi bayani akwai hannunsa ko ba hannunsa akwai laifin shi ko babu ba wani wanda zai shiga aljanna wallahi sai ya yi bayani sai ya yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani shugaba da mutane za su zaɓe shi bai musu nasiha ba nasiha ne ya kula da rayuwarsu ya gyara musu rayuwarsu ya nuna musu hanyar Allah ya taimake su wajen bin addinin Allah annabi ya ce face don tashin alkiyama in sun tashi ga aljanna wallahi ban da shi ban da shi to kaga wannan nauyi ne da kowa yana ganin shi abu ne mai sauki duk wanda ya buga ya buga hanyar neman kudin sai ya samu abin da zai samu sai shiga siyasa a dau amanar al'umma a mika masa a taya shi murna yanzu mutum ya ci in mutum ya ci in mutum ya ci- ya ci dan majalisa ko ya ci gwamna ko ya ci wane ne wanda yake da dan alaka da shi ma taya shi murna ake naku ya samu na taya shi ne naku ya samu ka duba sayyidina umar lokacin da ya yi ya sa ya zama khalifa yana da wata kyakkyawar mata da yake santa sai zo ya ce na sake ki ta ce me yasa ce saboda mafiya yawan sarakuna da masu mulki in ana son a gama da su ta hanyar matansu ake biyowa saboda haka ina tsoron kar ƙaunarki da nake yi ya sa wani ya zo ya nemi alfarma ta wajen ki ta inda bai dace a masa alfarma ba in yi masa alfarma da haka ki yi haƙuri da haka ki yi haƙuri amma yanzu kaga da gwamnoni da 'yan majalisu da shugabannin ƙasa da wane ne da wane ne mafiya yawansu matansu suna da hannu a juya asusun gwamnati matansu suna da hannu a juya asusun gwamnati wannan nata ne za ta ɗebi motoci daga gidan gwamnati ta bashi za a turo mata kuɗi daga akawun na gwamnati ta ɗauka ta ba ma 'yan uwanta wannan matar gwamna ce ita lokacin da mutane suka zo zaɓe ba su tuno da matar gwamna ba wanda suka dangwala ma ƙuri'a shine gwamna amma kaga sai a koma yanzu wani- wani- wani lo- wani lokacin ma ita matar gwamna ita ce gwamnati sai da ta yi da gwamnati kaga wannan abun akwai akwai wato abin tsoro a cikinsa akwai abin tsoro a cikinsa kuma wallahi allah ba zai bari ba allah ba zai taɓa bari ba to kaga duk wannan yana daga cikin zalincin dan adam da jahilcinsa yana daga cikin jahilcin dan adam wanda asalin shugabanci abinda ake so a asali a tsarin musulunci ana ba da shugaba ne ma wanda baya so sai an buga an buga da shi an kai an komo kafin ya zai karba manya sun shiga sun sa baki an yi an yi da shi iyaye sun sa baki kafin ya zai karbi shugabanci amma yanzu ka ga mutum aka sanar ya ci gwamna asu judu shukur yake yana godiya ma Allah ya ci gwamna Allah ya ɗaura masa nauyin mutum miliyan kaza har sujudu shukur yake na godiya yana jin daɗi wato Allah ya kawo masa hanyar samu tare da cewa mafiya yawa sujudu shukurin nariya ake yi nariya ne saboda a ɗauki bidiyo ne ko hoto a ɗauka a yada a ce to ga gwamnan jihar kaza ma da ya ci gwamna har sujudu shukur yayi mafiya yawa nariya ake yi mafiya yawa wanda kamata ya yi na'am bai kamata a ce a bar mutanen banza su ne za su dinga jagorantar al'umma ba mutumin kirki ya kamata ya shiga in mutumin kirki mai manufa mai kyau ya shiga Allah ya bashi nasara ya kamata ya yi godiya ma Allah ya kuma roƙi Allah ya taimake shi akan ƙoƙarin ganin ya ya sauke wannan wannan nauyin da yake kansa amma yanzu kaga har sai akai wata uku hudu biyar wai ana shari'a akan wa za a ba wa kujerar gwamna ana shari'a da a je kotu a dawo a je kotu a dawo ana magana akan wane ne ya ci wane ne bai ci ba kowa yana so a dauka a bashi kowa yana so a dauka a mika masa Allah ya kiyaye to shi yasa zaka ga saboda irin wannan zaka ga mafiya yawa yan ce mutum zai yi shekara hudu mafiya yawa ya gama jin daɗin mulkin shekara biyu da wani abu shekara uku idan mai zarcewa ne ya fara shirye-shiryen zarcewa yana tsoron kar ya faɗi in ya gama kuma yanzu yana tsoron menene kuma zai biyo baya yana tsoron menene zai biyo baya saboda babu Allah a ciki babu amana a ciki illa man rahim Allah sai dai wanda Allah ya mara- marhama har abada ba za a taba haduwa duka a zama lalatattu ba amma mafi yawa an tashi magana ana hukunci ne da aghlab ana hukunci ne da mafi yawa wanne ne yafi galaba a ciki wanne ne yafi galaba a ciki amma dai wannan yanayin da ake ciki a cikin ƙasar wallahi Allah ba zai bari ba Allah ba zai bari ba Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda wata rana ya zo wucewa a wata hanya a cikin garin Madina sai ga wata akuya ta zame kafarta ta karye sai ya gan shi ya tsuguna yana kuka me yasa kake kuka yace tunaninsa da yake yi shine ran da Allah zai tsaye da shi yace Umar kana khalifa kai sakaci baka gyara hanya ba har akuya ta zame ta kanye kana khalifa yanzu dubbannin mutane nawa ne suke hatsari akan hanya su mutu saboda sakacin gwamnati ta ki gyara hanya dubbannin mutum nawa yanzu shi sai na umar yana kuka kar allah ya tambaye shi don me ka bar hanya baka gyara ba akuya ta kare don me don me yanzu ka gani ka auna da mutum a najeriya da akuya a zamanin sai na umar wani ya fi daraja yanzu kaga mutane ne ma fa wasu wani yake ganin siyasarsa ba za ta yi ba sai an karkashe mutane wani shi hanyar jin daɗinsa kenan ya sako a zo a sace mutane a makaranta mutum ɗari kaza mutum ɗari kaza mutum ɗari kaza wannan shi ne shi hanyar nashi samu wannan shi ne hanyar samunsa wannan shi ne hanyar samunsa kuma a zo a gaya ma mutane wai cewa wai an yi an yi an yi an yi an kasa magance bayan kasa magance matsalar wanda ya kasa kasan matsalar ka kasa magance ta ka yi rizani ka sauka mana ka ba mu wani tunda ka kasa magance matsalar amma ka zuba ido a cikin kasar ka ko a cikin jihar ka ana kashe kashe a kashe wannan a kashe wannan a kashe wannan amma kuma ka ga kwanaki dan neman rigima yayi kasan ma shirya ta za ta tafi yaki Niger saboda neman rigima Allah ya shirya ga matsala a cikin kasa nan dama akwai sojojin da za su je su yaƙi a nijar kuma aka bar 'yan boko haram da 'yan kidnapping suna sace mutane allah ya kinsa amma dai wannan abin da tabbas dai wallahi allah ba zai bari haka ba allah ba zai bari haka ba za a je lahira eh zulubban mutane suka jawo musu eh mafiya yawan mutane wannan abin ya zama kafaran zulubbansu nauyin wahalan da aka sa mutane a ciki kuma yana kan shugabanni yana kan shugabanni za su yi ma allah bayani filla filla filla-filla tun daga shugaban kasa har kasa duk sai sun yi ma Allah bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum da zai jagoranci mutum goma face don tashin kiyama sai ya zo a daure a daure ya ce ko dai adalci ya kunce shi ko zalincin sai halaka shi abu zarrin da ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kana ta raba makami baka bani ba annabi ya ce masa ya abazar ya kai abuzar annabi ya ce masa inni uhibbuka wa uhibbu laka ma uhibbu li nafsi annabi ya ce abuzar ne abin da yasa ban baka shugabanci ba saboda ina son ka ina kuma son duk abin da nake so ma kaina na alkhairi ya same ka ya ce masa innaka da'if na farko kana da rauni ba za ka iya ba wa innaha amana shugabancin nan kuma amana ce wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama ran tashin alkiyama kuma wannan shugabancin zai zama kunyata da nadama yace illa man akhadha bi haqiha sai dai wanda ya samu shugabancin nan da haƙi wa adda alladhi alayhi fiha bayan ya samu shugabancin kuma ya sauke abin da aka ɗora masa a kansa wannan shine kadai ba zai nadama ba ran tashin kiyama cikin shugabanni wanda ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa shine kadai wanda ba zai nadama ba shi ne ba zai nadama ba amma duk wanda ba shi ba sai ya yi nadamar me ya sa ma aka ɗauki shugabanci aka ba shi sai ya yi nadama zai yi ma'alla bayani zai yi nadama zai ga me ya sa ma aka ɗauki shugabanci aka ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara waɗanda ya ba su matsayi ya ce to ku saurara ku ji na ba ku wannan matsayin annabi ya ce na rantse da wadda raina yake hannunsa duk wanda a cikinku ya sace allura daga dukiyar gwamnati wallahi sai ya kawo tashin kiyama allura wani daga cikin sahabbai ce ya rasulallah allura ya ce masa allura ya ce allura ya ce allura ya ce ina ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam haƙuri ba zan yi wannan shugabancin ba ya ce wannan shi ne alkhairi gare ka amma ina ƙara maimaitawa duk wanda aka ba shi shugabanci ya sace allura daga dukiyar gwamnati ba da haƙƙi ba wallahi sai ya kawo ran tashin kiyama sai ya kawo ran tashin alkiyama tabi Allah ka mana aikin gafara Allah ka ji kanmu ka gafarta mana da ka duka wannan ayan tana nuna mana sun makasat kulubukum min ba'di zalika mun sauka daga kan ayan mun tafi wani waje daban sun makasat kulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbidu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun abu na gaba shine akwai sabuban da suke jawo kekashewar zuciya tunda mun ji Allah ya ambaci kaswatul qalbi a cikin wannan ayar to Allah dai ya nuna mana duk wanda ya bari zuciyarsa ta kekashe to ya zama abin zargi duk zuciyar da ta zama kekasashiyar zuciya to ta zama abin zargi Allah ya ce fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah قاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين Allah ya ce fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah Allah ya ce bone azaba ta tabbata ga waɗanda zukatansu suka kekashe saboda ba sa ambaton Allah duk wanda zuciyarsa ta kekashe to ya zama ya fada cikin waɗanda za su samu azaba ran tashin alkiyama Allah kuma ya kiraye mu da cewa kar mu zama irin ahlul kitabi da zukatan suka bushe Allah ya ce alam ya'ni lil ladina amanu an ألم takhsha يعني qulubuhum للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Allah ta'ala ya ce alam ya'ni lil ladina amanu Allah ya ce shin wai lokaci bai yi wa masu imani ba an takhsha qulubuhum li dhikrillah zukatansu su dawo su risina su koma zuwa ga ambaton Allah wa ma nazala minal haqq da abinda Allah ya saukar na gaskiya na alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu kar su zama kamar waɗanda aka ba su littafi a baya faɗala alaihimul amad da lokaci ya yi tsawo aka samu dogon zango faƙasat ƙulubuhu sai zukatan suka ƙeƙashe Allah ya ce to masu imani kar ku zama irin ahlul kitabi da suka bari zukatan suka ƙeƙashe wa kathirun minhum fasiqun da yawan suka zama fasikai to daga cikin sabban da yake jawo ma mutum zuciyarsa ta ƙeƙashe na farko shine kasratul kalami bi ghairi zikrillah shine mutum ya zama mai yawan magana amma ba tare da ambaton Allah ba yawan magana maganan da babu alkhairi a cikinta a ce mutum kullum bakinsa baya shiru balma ya zama komai ya ji labari sai ya sa albarkacin bakinsa akai duk abin da ake tattaunawa shi ma yana da ta cewa akai komai a koyaushe baka taba samun su shiru to wannan yana daga cikin abin da ke jawo kekashewar zuciya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi yana cewa hadisin abdullahi dan umar hadisin imamu tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tukthirul kalama bi ghairi dhikrillah fa inna kasratal kalami bi ghairi dhikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'ada al- na- wa inna ab'ada an-nas min Allah al qalbul qasi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku yawaita magana in dai ba ambaton Allah za ku yi ba in ba ambaton Allah bane to kar ku yawaita faɗi kar ku yawaita magana fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah domin yawan magana ba ambaton Allah yana zama kaswatul lil qalb yana jawo bushewar zuciya wa inna ab'ada nasi min Allah kuma cikin mutane wanda yafi kowa nesa da ubangiji shine alqalbul qasi shine wanda zuciyarsa ta bushe wanda zuciyarsa ta kekashi to kaga wannan yana nuna mana kar mutum ya zama mai yawan magana in dai ba alkhairi zai faɗa ba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai kai imani da Allah da ranar alkiyama to ko dai ka faɗi alkhairi ko kai shiru ko ka faɗi alheri ko kai shiru sannan daga cikin sabuban da ke jawo kekashewar zuciya akwai naqdul ahdi ma Allah ma Allah ta'ala shine warware alkawarin Allah dukan mun yi alkawari cewa za mu bauta mu Allah wannan alkawarin da muka yi na biyayya mu Allah na cewa za mu bi Allah za mu bauta mu Allah to mutum in ya warware wannan alkawarin to wannan yana jawo masa bushewar zuciya fabima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya Allah yake faɗi game da Yahudawa yace saboda yawan warware alƙawarin da suka yi alƙawari tsakaninsu da Allah alƙawari tsakaninsu da mutane Allah ya ce muka la'ance su sai muka sanya zukatan suka zama kekasassun zukata suka zama busassun zukata sannan na daga cikin abin da ke jawo kekashewar zuciya akwai kasratu dhahik yawan dariya ba gaira ba dalili yana cin abin da ke jawo bushewar zuciya yawan dariya abin da ake so mutum shine yayi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine attabassum shine murmushi sakin fuska ba a can mutum musulmi ya zama kullum abusan kamdari da fuskansa a mutike ba a san musulmi ya zama haka kamar yadda kuma ba a so ya zama mai yawan dariya a koyaushe wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yawan abin da yake shine murmushi shi yasa duk sanda annabi yayi dariya har za dariyar da zaka ce ya kilkile da dariya zaka sai an rawaito cewa yayi dariya har turaben hakwaransa sun bayyana saboda nadiri ɗan kaɗan ne a cikin rayuwarsa abin da aka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine kullum fuskarsa a sake take taliqal wajhin kore yaushe fuskarsa tana sake yana murmushi yana dariya amma ba dariya wacce ta wuce iyaka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la tuksiru dhahik fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba kar ku yawaita dariya domin yawaita dariya yana kashe zuciya yawan dariya a koyaushe yana kashe zuciya saboda haka ana so mutum ya zama mai takaita dariyarsa wani yana daga cin abin da ke magance a na daga cin abin da ke jawo kekashewar zuciya daga cin abin da ke jawo kekashewar zuciya shine a kasratu zunub yawan zunubi yawan sabon Allah wanda dama wannan ai shine babban sababin da ya kamata ya jawo bushewar zuciya shine yawan saba ma Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah yace abin da yasa kaga ana ta musu wa'azi ba sa ji zunuban da suka yi ta yi ne yayi tasiri a zuciyar har ya zama tsatsa a zuciyarsu annabi sallallahu alaihi wasallam yace in mutum mumini yayi zunubi to sai a dan masa wani bakin digo akan zuciyarsa in ya tuba sai a wanke in ya sake zunubi sai a sake digawa in ya sake a sake digawa har ya zama digo digo digon nan ya mamaye zuciyar zuciyar ta zama baka shine Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun wannan duka suna daga cikin a sabuban da suke da suke jawo zuciyar mutum ta kekashe daga cikin sauban da ke jawo kekashewar zuciya akwai kasratul akli akwai yawanci sama da iyaka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wata jaka da mutum ya taba cikawa mafi sharri sama da cikinsa ya ce ya ishi mutum ya ci wasu nomomi waɗanda za su tsayar masa da ƙashin bayansa to wannan kasartul akil ba na ce ma mutum ya takaita cin abinci ba ne kawai bar cin abinci amma abin da ake so shine kar mutum ya siffanta da siffan dabbobi Allah ya ce wallazi na kafaru ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum kafirai suna jin daɗi suna cin abinci irin yadda dabbobi suke ci ƙarshe kuma wuta ce makomarsu da ka so ake kar mutum ya zama irin dabbobi ya kamantu da siffa ta kafirai ya zama kullum yana cikin cin abinci kullum yana cikin cin abinci a koyaushe bai da lokaci na ambaton Allah bai da lokaci na zikiri shi kullum cikin ci yake musamman ma idan ya zama wannan cin yana da alaka da abin da zai ci na shubuha ne ko kuma zai ci haram musamman ya zama ba halal zai ci ba cin haram yana daga cin abin da ke kawo kekashewar zuciya yana daga cin abin da ke jawo zuciya ta bushe mutum ya zama yana mu'amala da haram mutum ya zama yana cin haram wannan duka yana jawo bushewar zuciya to saboda haka wayannan sabuba ne wasu daga ci waɗanda suke jawo kekashewar zuciya wanda za mu tsaya a kansu insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe za mu ji hanyoyin da ya kamata mutum ya bi domin maganin bushewar zuciya insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته